الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yammaci na ɗaya ne to talatin talatin ga watan jumadal akhir hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 21 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkutufin dawani na wato doktor as-suhaimi hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na littafin nuniya ta al'imamul kahatani wannan kuma shine darasi na 31 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata darasi na talatin mun karanta baiti na arba'in da tara huwa ja'a bil qur'ani min indi alladhi la ta'tarihi nawa'ibul hadathani inda mala yake bayanin cewa alqur'ani ya zo ne daga wurin Allah wanda dukkan wasu abubuwa da ke faruwa hawadisul hadathan la ta'tarihi shi ba sa sauka ba sa samun sa subhanahu wa ta'ala littafi ne wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وانا ينون تشوى القرآن يازوني دقور الله مدعوك كين سركي inda ya saukar wato ruhul amin mala'ika jibrilu kenan ya dinga sauka da alkur'ani akan zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya isar da wannan alkur'ani kamar yadda aka saukar sannan allah maɗaukakin sarki da kansa ya ɗauki nauyin kare wannan littafi tun daga saukar da shi har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki zai gaje ƙasa da abin da ke kanta kamar yadda Allah ta'ala cikin suratul hijri ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan ya nuna Allah ta'ala ya dauki nauyin kare littafinsa ya dauki nauyin kare sunnar annabinsa domin da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su wahayi ne daga Allah alqur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ce wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayun yuha daka alkur'ani zance ne na Allah wanda ya zo daga wurin Allah ta wasiɗar jibrilu alaihi salam wanda ya yi wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a inda shi ma talaqahu jibrilu anillah shi kansa mala'ika jibrilu ya karɓo alkur'ani ne daga wurin Allah ba a cewa jibrilu ya kwafo shi daga lauhil mafuz wannan kuskure ne ba daidai bane a ce ya kwafo shi daga lauhil mafuz kamar yadda ake samu a wasu isinadai na kira'o'i wannan yana daga cikin abin da wasu daga cikin makaranta alƙurra suka fada ciki na kusakurai da kuma sabawa ainihin wato abin da yake na daidai bisa ga abin da suka tafi akan cewa alƙur'ani mala'ika jibrilu kwafo shi yayi daga ainihin wato a lauhil mafuz dogaransu da isnadin wannan magana kamar isnadi ne mai inganci kuma mutawatira sai dai wannan magana ba haka take ba abin da yake wajibi mutum ya kudurce shine ya ce daga wato annabi wato annabi na Muhammad alqur'ani daga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake shi kuma daga Jibril shi kuma Jibrilu daga Allah li'annahu kalamullah saboda alqur'ani zancen Allah ne allazi takallama bihi haqiqatan bi harfin wa sautin wanda ya karanta shi wato Allah ta'ala yayi magana da shi kuma magana da harafi da sauti sumi aminhu wanda an ji wato wannan harafi da sauti daga wurin Allah jibrilu alaihi salam ya ji sannan ya saukar da shi akan zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi zuwa ga al'umma da gaskiya da amana da ikhlasi mun shaida manzan Allah ya isar da manzanci ya sauke amanar da Allah ya dora masa ya yi wa nasiha ya yi wa al'umma nasiha ya kuma yi jihadi don tabbatar wannan addini na Allah hakikarin jihadi har ta Allah ta kasance masa don haka faɗinsa min indin ladhi la ta'tarihi nawa'ibul hadathani wannan yana nuna cewa alkur'ani ya zo ne daga wajen wanda yunwa kishirwa bacci mutuwa halaka rauni rashin lafiya talauci da sauran abubuwa irin waɗannan ba sa samun sa subhanahu wata'ala bai dace ba ma a sufanta Allah da irin waɗannan abubuwa na tauye-tauye Allah maɗaukakin sarki kamili ne a zatinsa kamili ne a sufofinsa kamili ne a sunayensa kamili ne a ayyukansa subhanahu wata'ala da aka la ta'tarihi nawa'ibu dahar allati tusibul bashar duk abin da ke samun dan adam na tawaya Allah maɗaukakin sarki tsarkakakke ne gabarin hakan gabaki ɗaya shi wato kamili ne ta kowace fuska Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm da haka wannan shine kusan abinda malam ya kawo mana a wannan baiti mun karanta baiti na 50 tanzilu rabbil alamin wa wahyuhu bi shahadatil ahbari war ruhbani wato alqur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai wahayi ne na Allah wannan ku ba ma musulmi ba har al-ahbar malaman ahlul kitab war ruhban da masu ibadarsu sun ba da shaida akan haka shaida ce wadda an same ta ba wai iya musulmi ne suka yarda da cewa alkur'ani zancen Allah bane har yahudu da nasara malamansu sun yarda cewa alkur'ani saukakken littafi ne daga Allah haka masu ibadarsu sun tabbatar sun shaida cewa alkur'ani zance ne daga wajen Allah nazala bihin ruhul amin على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين wannan magana tana nan a rubuce a littattafan farko walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi ibrahima wa musa mun karanta baiti na hamsin da ɗaya wa kalamu rabbi la ya ji ubi mithlihi ahadun walau jumi'ad lahu thaqalani shi zance irin na ubangiji na babu wani mutum ɗaya da ya isa ya zo da makamancinsa wai ko da mutum da aljan sun yi haɗin gwiwa don su koyi Allah a alkur'ani ko a zancensa to ba za su iya ba domin ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya jefa wannan ƙalubale zuwa ga duniyar mutane da nu duniyar aljanu ta da can da ta yanzu fato bi suratin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin qul fa'tu bi suwarin mithlihi muftarayatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin har inda Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalance mafiya fasahar mutane larabawa tsantsa waɗanda babu gaurayi babu cakuɗa babu ainihin wato haɗi larabawa ne tsantsa amma Allah ya ƙalubalance su a cikinsu akwai mawaƙa fa a cikinsu akwai masana wato waɗanda suka iya huduba akwai masu balaga akwai masu fasaha cikinsu duk Allah ta'ala ya tattara su ya musu kudin gore ya ce su zo da makamancin alkur'ani ba su iya zuwa da shi ba domin littafi ne gagara badau da lafazinsa gagara badau da ma'anarsa Allah ya yi tahaddi ya jefa ƙalubale wa duniyar aljanu da ta mutane har yau ba a samu wa'anda suka karɓi wannan ƙalubale ba walan yastati'u an yatu bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa huwa al-masun min al-abatil kulliha ومن الزيادة فيه والنقصان ومن الزيادة فيه والنقصان وهو المصون من الأباطيل كلها وهو المسؤول من العوائل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان ومن الزيادة فيه والنقصان wato imamul kahatsani yake cewa shi alkur'ani wa huwal masunu littafi ne wanda yake tsararre kararre wanda aka bashi kariya min al-abadil daga karerai kulli ha gaba daya ba ƙarya ba ta kama da alkur'ani da aka an riga an bawa alkur'ani kariya daga karerayin masu ƙarya wa min az-ziyadati kaman yanda Allah ya bawa alkur'ani kariya daga yin ƙari fihi a cikin sa wa nuqsani ko yin rage a cikin sa babu wanda ya isa ya ƙara shi babu wanda ya isa ya rage shi takaffala Allahu bi hifzi hadha alqur'ana Allah ya ɗauki nauyin kare wannan alqur'ani ila an yaritha Allahu al-arda har zuwa lokacin da Allah zai gaji ƙasa wa man alaiha da abin da ke kanta ko abin da ke cikinta wa yurfa'u har zuwa lokacin da yurfa'u za a ɗauke shi wannan littafi na alqur'ani minas suduri daga kirazai daga kiraza wal masahifi da takaddu fi akhir zamani a ƙarshen zamani har zuwa wannan lokacin ma'ana tun daga saukar alkur'ani har zuwa lokacin da Allah zai ɗauki alkur'ani daga kirazan mutane ya ɗauke shi daga cikin takarda ka buɗe takardarka ta alkur'ani ka ga fara kawai ba rubutu a ciki to Allah ya yi alkawarin bawa alkur'ani kariya har zuwa wannan lokacin da aka duk shirin masu shiri dukkan wasu orientalist da za su shigo cikin yanci ranar addini da za su shigo cikin addini don ƙoƙarin cakuɗa takardu da ƙoƙarin yamutsa hazo a cikin alkur'ani su kawo wa al'umman musulmi rudu sun makara Allah maɗaukakin sarki da ya saukar da shi ya yi wannan alkawari cewa zai ba wa alkur'ani kariya shi yasa sai dai a kunno wa musulunci wuta ta wani bangare amma ba ta alkur'ani ba alkur'ani ya riga ya samu kariya ya samu tsaro daga Allah subhanahu wataala daga nan har zuwa ƙarshen zamani fallahu qad sanahu Allah madaukakin sarki ya kare shi wa hafizahu ya tsare shi min ziyadati daga ƙari babu wanda ya isa koda alif koda ba'un kai koda wasali ba wanda ya isa ya ƙara a cikin alkur'ani wa minan nuqsani kai koda ya mala babu wanda ya sai rage ta daga cikin alkur'ani an fahimta ko koda shirgiya ta alkur'ani ba ka iya daukewa ba da ka dauke shirgiya wani mai karatun warsu zai ce akwai shirgiya a nan gurin limmeri in ka dauke shi alalan ma yana yana yana karkace zai ce ma wannan akwai limmeri ina fata an gane yawa eh hakuri da rufa shine hu hu ya ja limmeri ko baka yi makaranta allo bane to wannan limmeri din ko shi ka dauke wato yanzu nan wani alaran ma zai ce an yi kara dan yi limmeri a nan gurin zawaidi baka iya baka isa ka dauke zawaidi ba sai wani alaran ma ya gano cewa an dauke zawaidi a nan gurin ina fata an gane ballantana ka dauke alu ta bare an gane fa huwa kitabullahi alaziz da haka littafin Allah ne gagaraba dau allazi la yatihi albatil wanda ƙarya ba ta zuwar masa min bayni yadayhi ta gaba wala min khalfihi ƙarya bata isa ta kusanci alkur'ani ba ta baya tanzilun saukakken littafi ne min hakimin daga gwani hamidin shayabo gaishe ka Allah suratul fussilat aya ta 42 fa huwa kalamuhu laka alkur'ani zancen Allah ne bi lafzihi wa ma'ana da lafazinsa da ma'anarsa walidhalika sanahu da haka Allah madaukakin sarki ya kare shi ko ya tsare shi wa hafizahu kuma ya kare shi qala Allahu azza wa jal Allah mai girma da buwaya yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah yace mu muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kare shi suratul hijr aya ta tara famanidda'a a karkashin wannan bayani duk wanda ya yi da'awar annal qur'ana naqisun yace alqur'ani bai cika ba fa huwa kafirun arni ne duk wanda yake da wannan aƙida a zuciyarsa cewa alkur'ani bai cika ba to wannan a wajenmu ba musulmi ba ne da haka masu cewa akwai suratul wilaya an sahabbai sun cire ta akwai surar da take yaban ahlul baiti ko take yaban sayyidina ali wai sahabbai sun ciccire ta wannan mu duk masu irin wannan akida wajen mu ba musulmi bane domin duk wanda ya ce alqur'ani ba cikakke bane to ba musulmi bane kuma a kawo cikakken mana sun ce an ciccire to su su kawo nasu cikakke wanda yake da wannan kuma a kwatanta a ga yayi daidai da alqur'ani ai kalubalen su ma suna ciki an ce su ma su zo da irinsa da haka duk wanda yake da'awar annal qur'ana naqisun cewa alqur'ani bai cika ba fa huwa kafirun duk wanda yace ba a, ba surori 114 bane a cikin alqur'ani ya kafirta na fata an gane wa man zada fihi haka wanda yayi ƙari a cikin alqur'ani fa huwa kafirun shi ma arni duk wanda yace alqur'anin nan akwai abu kaza da aka cire shi gashi ya ƙaro shi wannan mu a wajen mu ba musulmi bane wa man harrafahu amidan duk wanda ya karkata ma'anar alqur'ani da gangan muta'ammidan da ganganci ba da bayanin hujjati bayan bayanin hujja lahu gare shi fa huwa kafirun shi ma ya kafirta an gane ko ga yanda yake amma ya karkata shi ya canza kalma ya canza ma'ana ya ce ga abin da ake nufi kuma aka yi mai bayanin hujja cewa wannan karkatarwar da ya yi ba daidai ba ne ga daidai din amma ya ce bai yadda ba wannan shi ma ya kafirta ومن اعتقد أن أبا بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم قد أخفوا شيئا من القرآن مثل سورة كذا وكذا duk wanda yake da aƙidar cewa sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina Uthman Allah ya ƙara yadda a gare su wai sun ɓoye wani abu daga cikin alkur'ani kamar sura kaza da kaza faƙar kafara ya kafarta kama tadda'ihi ba'du dawa'ifid dalla kaman yanda wata tawaga wata jama'a ɓatacciya almarika mai ficewa daga addini take da'awa min gulatin rafidiyya daga wasu wuce makaɗi da rawa masu wuce iyaka daga rafidawa shi'a wa gairihim da wasunsu wa mani ita malam yace duk wanda yake da aƙida ya ƙudurce annar rasula wai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yuballigil qur'ana kamilan bai isar da alqur'ani gabaki ɗaya ba fa huwa kafirun wannan ba musulmi bane duk wanda yake da irin wannan aqida a zuciyarsa cewa annabi ya bar duniya ba alqur'ani ba duka annabi ya koyar ba wannan mutum a wajen mu ba musulmi bane wannan aqida ce wanda ba ta musulmi ba wa man itaqada malai ce kai duk wanda yake da aqida ya kudurce annahu baqiya minhu shay'un akwai wani abu da ya rage ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba a shigo da shi cikin alkur'ani ba wa huwa kafirun shi ma ya kafirta wa man i'taqada anna wahyan duk wanda ya kudurce cewa wahayi yanzilu yana nan yana ci gaba da sauka ba da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqad kafara shi ma ya kafirta ina fata an gane duk wanda yake da wannan aqidar cewa ai har yanzu ana iya saukar da wahayi an saukarwa wani ma lokaci kaza ma wani shi ma wahayin kaza aka yi masa bayan manzo Allah ya bar duniya a to wannan wajen mu ba aqidar sa ba ta musulmi bace wa man ra'a hazfa ba'd al kalimat wanda yake ganin dacewa da halaccin a shafe wasu kalmomi min alqur'ani daga alqur'ani a cire wasu surori surorin da suke koyar da ta'addanci wai akwai surorin da suke koyar da ta'addanci irin surorin jihadi irin surorin kaza irin surorin kaza lalle lalle ba su dace da wannan zamanin ba a ciccire su a bar iya mutane da babu mu'amaloli da sauransu wanda yake da wannan aƙida cewa ya yadda shi ma yana da ra'ayin a cire wasu ɓangarori na alƙur'ani kama na dabihi ba'adul mulahida kaman wasu wato athletes ɗan wasu athletes ake kiransu ko atheists ko to atheists ko yawa kaga wannan su ake kira wato wato mulhidun kenan an gane ko to wannan atheists din su ma su ne masu wannan da'awar fa huwa kafirun cewa a zauna a kalli ƙur'anin nan a kalli mutanen zamani a kalli global era da ake ciki a kalli kaza a kalli kaza yanzu ana digital kaza ana kaza ya kamata a cire kaza ya kamata a cire kaza wannan shi ma kafi fahuwa kafiro haithu qala ba'dhum sai kun gyara ba wannan digon na ƙasa ba jimin bane ni da ya kawo min shi ban sani ba ko kuma ya kawo muku haithu ne haithu qala ba'dhum inda wani daga cikin su ma yake cewa innahu yanbagi wai ya kamata hazfa qul wai a cire kalmar qul min suratul ikhlas daga suratul ikhlas kawai huwa Allahu ahad tunda ai annabi da aka ce qul din ai baya nan tunda baya nan kawai ka ce huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid zuwa karshe kawai ka ce a'udhu bi rabbil falaq ka ce a'udhu bi rabbin nas ka ci gaba kawai qul ya ayyuhal kafirun kawai ka ce ayyuhal kafirun ka ci gaba kawai yana ganin a cire qul din nan min suratul ikhlas daga suratul ikhlas dan ka san akwai yan banza a duniya wal mu'awwidhatayn da kuma qula'uzan nan guda biyu wal kafiruna da qul ya ayyuhal kafirun wa nahwiha fa huwa kalamu rabbil alamin al mahfuzi al munazzahi anil abasi alqur'ani zancen ubangijin halitta ne wanda aka tsare shi aka kuma tsaftace shi daga barin wasa wannan ya zama wasa kenan man kana yaz'umu an yubari nazamahu ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوحة وليكن فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلتبس فإذا تناقض نظمه فليلبسن فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النكيسة صاغرا بهواني ثوب النقيصة صاغرا بهوان أو فليقر بأنه تنزيل من أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نفس ال... في نفس الكتاب مثاني سماه في نفس الكتاب مثاني من كان يزعم أن يباري نزمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بصورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوحة وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبسا ثوب النقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني yake cewa man kana ya mu duk wanda yake riya cewa an yi bari na zamahu shi ma zai iya kirkirar tsari irin na alkur'ani zubi da tsari irin na alkur'ani ba wani abu bane na mu'ujiza shi ma zai iya yi wa yarahu mithla shi'iri ko kuma yana ganin alkur'ani ba shi da maraba da waka iri ɗaya ne da ashir waka don haka tunda yana iya tsara waka zai iya yin alkur'ani walhazayani da kuma soki burutsu ko kuma alhazayani saubatu irin na bokaye an gane ko wanda da yake ganin alkur'ani irin wannan ne yake ganin zai iya kirkirarsa falyati minhu bi surati ta ga alkur'anin nan an gane ko falyati minhu bi suratin yazo koda da sura ɗaya ne minhu na irin abin da yake da kama da alqur'ani aw ayatin kai koda aya ɗaya fa izara annazumaini idan ya ga zubin da tsarin yayi daidai da irin yashtabihani yayi kama da na alqur'ani falyanfarid bismil uluhati to shi ma ya kadaita da sunan ubangiji ya ce shi ma ubangiji duk wanda yake ganin akwai cinta zai iya shi ma wato yin makamancin alkur'ani kuma su zama ba a bambance ba da an gani a ga daidai sun yi kama da alkur'ani a to shi ma ya da'awar allantaka kawai shi ma ya ce shi Allah ne wal yakun rabbal bariyati ya halatta ya ci gaba da cewa kansa shine ubangijin talikai wal yaqul subhani kai ya ce ma tsarki ya tabbata gare ni ya ce wa kansa subhani an gane ko fa idza tanaqada nazmuhu idan ko tsazibi da tsarinsa da yayi sai aka ga ya ci karo da alqur'ani falyalbisan thawban naqisati yayi hakuri ya sanya tufafin tawaya sagiran kaskantacce bi hawani da wulakanci yadda cewa shi ba Allah bane aw falyuqirra bi annahu ko kuma ya tabbatar da cewa shi alqur'ani tanzilu saukakken littafi ne na man sammahu wanda ya ambace shi fi nassil kitabi a cikin nassin alkur'anin masani ya ce littafi ne mai biyintawa an gane ko? ma zalal kalamu fi bayani annal qur'ana kalamullah ghairu makhluqin malam al-imam al-qahtani bai gushe ba yana ci gaba da tattaunawa ma zalal kalamu tattaunawa da magana bata gushe ba fi bayani annal qur'ana na bayanin cewa alkur'ani fa kalamun lahi zancen Allah ne ghairu makhluqin ba abin halitta ba ne wafi bayani sannan tattaunawa ba ta gushe ba dai har wa yau cikin yin bayanin ijazihi irin gajiyarwar alkur'ani alkur'ani ya gajiyar da masu fasaha ya gajiyar da masu balaga ya gajiyar da mawaka ya gajiyar da masu iya huduba dukkan wasu mutane cikin mutane da aljanu alkur'ani ya gajiyar da su sun kasa zuwa da irinsa wata haddil araba da kuma ƙalubalantar larabawa wa ghairal arabi da ma waɗanda ba larabawan ba bihi da shi wannan alkur'ani su zo da irinsa wa annahu la yastati'u ahadun kuma har yau an kasa samun wani an ya tiya bi mithlihi ya zo da irin alkur'ani fa bayyana huna sai ya bayyana a nan annaman za'ama zuran duk wanda yake riya zuran wa buhutanan wa zulman wa udwanan bi annahu qawlu sha'ir duk wanda yake riyawa riyawa irin ta ƙarya wa buhutanan da ƙage wa zulman da zalunci wa udwanan da ƙetare iyaka bi annahu cewa wai qawlu sha'irin wai alqur'ani maganar mawaki ce an gane ko sai ya bayyana mana a nan wanda yake riya riyawarsa ta ƙarya wa buhutanan da ƙire wa zulman da zalunci wa udwanan da ƙetare iyaka bi annahu qawlu sha'ir wacce alqur'ani zance ne irin na mawaki aw hazayani kahinin ko soki burutsu irin na boka da saubatu irin na boka aw qawlil bashar ko kuma alqur'ani zance ne irin na mutum fala shakka ko shakka babu annahu kad kafara ya kafurta kama qala Allah subhanahu wa ta'ala kaman yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fi wasfi dhalika alladhi qala cikin sufar wannan da yace innahu qaulul bashar cewa alqur'ani wai zance ne irin na mutum ba zancen Allah bane haythu bayyana alhukma alai inda alkur'ani ko Allah ya bayyana hukunci akan wannan mutum fi suratul muddathir a cikin suratul muddathir inda maftara lokacin da ya kirkiri ƙaryar wa ƙala ya ce in haza ba wani abu ba ne wannan alkur'ani illa ƙaulul bashar face magana ce irin ta mutum suratul muddathir aya ta 25 ƙala Allahu azza wa jal sai Allah madaukakin sarki ya mayan masa da martani ya ce sa'uslihi saƙar wa ma adaraka ma saƙar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha tis'ata ashar Allah ya ce sa'uslihi saƙar zan shigar da shi cikin wutar saƙara wa ma adaraka ma saƙar me ya sanar da kai mecece wutar saƙara la tubqi wata irin wuta ce la tubqi ba ta ragewa wala tazar ba ta barin komai komai cinyewa take ba ta ragewa kuma ba ta barin komai lawahatul lil bashar mai daddaye fatar kai ce fatar kan mutum gaba ɗaya za ta ɗaye shi alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku masu tsaranta guda goma sha tara Allah ta'ala ce wanda ya ce alƙur'ani zancen mutum ne ba zancen Allah ba Allah ta'ala ce ga irin hukuncin da zai masa suratul muddathir aya ta 26 zuwa 29 akhbara Allah ya ba da labari anna ma'alahu makomar wannan wanda ya ce in haza illa qaulul bashar jahannam wato makomarsa ita ce wutar jahannama faman za'ama duk wanda ya riya annahu qaulul bashar cewa alqur'ani magana ce irin ta mutum aw annahu shi'run ko alqur'ani waka ne aw annahu kahanatu ko yace alqur'ani bokanci ne da bori da dabo da siddabaru aw annahu sihirun ko kuma yace alqur'ani sihiri ne da tsafi faqad tuwida an yi masa alkawari bi hadhal wa'id shadid da irin wannan narko da azaba mai tsanani thumma qala an-nazim sannan imam al-qahtani yace in kana sadikan shi wanda yake ce alqur'anin nan ba maganar Allah bace zancen wani mutum ne in kana sadikan in da gaske yake fi ma yadda'i cikin wannan da'awa tasa fa alaihi an yadda'il uluhiyya an gane ko ko kuma in yana ganin cinta zai iya kawo irin alkur'ani kuma a kasa bambance maganarsa da ta alkur'ani a ga ta yi kama da ta alkur'ani to in har da gaske ke fa alaihi an yadda'il uluhiyya to wannan babu kawai abin da ya waje ba kansa kawai ya yi declaring din cewa shi Allah ne ya yi wato da'awar uluhiyya ubangijintaka ko allantaka kamar da fir'aun ha da fir'aun ya fitsarancin fitsararsa da rashin mutuncinsa ya kai kololo ai abin da ya kai kenan haka shi ma ya da'awa kamar yadda fir'aun ya yi da'awa wa alaihi an yadda'i kuma wajibi ne akan sai ya yi da'awar annabi yadihi azimmatal umur cewa ragamar al'amura gaba ɗaya a hannunsa take kamar da'ahu mudda'ul uluhiyyata kamar yadda masu da'awar allantaka war rububiyyata da ubangijintaka suke da'awa wal yad'un nasa kuma ya ci gaba da kiran mutane ila ibadati nafsi zuwa ga bautata masa maimakon su bautawa Allah in kana sadiqan fi mudda'ahu in dai da gaske ke shi yana da gaskiya cikin abin da yake da'awa wa hadal kalam wannan magana yuqalu ana faɗin ta ne littahaddi dan ƙalubale wata ajiz da gajiyarwa wata hadid da barazana an san ba wanda zai iya fatahaddahum shi sa sai Allah ta'ala ya musu tahaddi ya jefa musu ƙalubale an ya tubi ayatin yace su zo da koda aya ɗaya min mithlihi irin alqur'ani aw suratin ko su zo da sura ɗaya awa ashiru suwarin ko surori goma wa kullu hadha muhalun dukkan wannan kalubale ba wanda suka iya amsa kowanne muhalun ba zai yi ba la yumkinu an yatu bi mithli ya tabbata dai ba za su iya zuwa da irin alkur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashin su sun zamanto mataimaka akan sashi dan su zo da irin alkur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan har kun kasance kuna cikin kokonto da shakka da tababa game da abin da muka saukar wa bawanmu fato bi suratin min mithli Allah ya ce ku zo da sura irin alqur'ani wad'u shuhada'akum ku gayyato mataimakanku in kuntum min dunillahi wa inda ba Allah ba in kuntum sadiqina in kun kasance daga ku masu gaskiya ne suratul baqara aya ta 23 wa qala fi a fil ayati al-ukhra a wata ayar kuma Allah ya ce ƙul ka ce fatu bi ashir suwarin mithlihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce ka ce da su fatu bi ashir suwarin ku kawo surori ko da guda goma mithlihi irin alqur'ani muftarayatin kagaggu wanda ku kuka kago su ba sa cikin alqur'ani suratu hud aya ta 13 ya'ani abinda ake nufi liman za'ama ga wanda yake riya annahu muftara cewa alqur'anin nan kagagge ne ba daga Allah yake ba qul kace da su la inijtama'atil insu wal jinnu da mutane da aljanu sun hadu ala an yato bi mithli hadha alqur'an akan sai sun zo da irin wannan alqur'ani la ya'tuna bi mithli Allah yace ba za su iya zuwa da irin alqur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi sun zama masu taimakawa a kan sashi suratul isra'i aya ta 88 thumma bayyana aidan sannan Allah ta'ala ya kuma bayyanawa ko sannan malin ya kuma bayyanawa imamul qahtani in kana hadal muftara idan hadal muftari idan wannan mai makaryaci ya kasance sadikan mai gaskiya ne fi da awahu cikin da'awarsa falyuqim alaihal bayyinat to ya kafa hujjoji akan wannan da'awar tasa in da'awa ce kowa ma zai iya yi in dai da'awa ce ta fata baki wannan kuma ya bata da wata kima ya kawo hujjoji akan wannan da'awar tasa wadda'awa in lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyau haka haka malamai suka ce wai su da'awoyi claiming da kai take lemin kana kaza kana kaza wannan kowa ba wani gwaninta bane kowa in ya zauna shi ma ya garin yayi masa dadi sai ya da'awa da haka su da'awoyi in ba a tsayar musu da hujjoji ba masu su kawai masu da'awa ne abu na'uha adiya'u masu su kawai da'awa suke yi amma mutum ne ya je gaban kotu da abun nan ba ya kai kara ba hujja an gane ko ya ce yana bin wane kaza ko wane gidan da yake ciki ba nasa bane nasa ne ina hujjoji ina dalilai babu wannan ai da'awa ce wa wani cinyewa a cikin wannan wani shi ma zai iya zuwa shi ma ya ce alkali ni ma gidan wane nawa ne law yu'ta an-nasu bi da'awahum ladda'a rijalun wato amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara ka kawo hujja shi sa Allah ta'ala yake cewa fatu bi suratin mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin inda gaske ne ai ba wai ba inda kasa ba ba a gaddama kokawa saboda kan akwai wanda yake ganin yanzu shi fasaha sa ta kai a cikin su orientalist din da waɗanda suke ɗauka yan cirani a je Egypt a je Sudan a je a karanci larabci sun surutu dan a zuwa cakuɗa alkurani har yanzu kalubalen yana nan ai an gane ko bal wal yaqul subhani in ku har ya iya kawo irin alqur'ani kuma babu maraba da alqur'ani a to shi ma ya dinga cewa kansa subhana an gane ko shine fal yaqul subhani da'iyan ila ibadati nafsi kawai ci gaba da kiran mutane zuwa zuwa ga bautata masa shi kansa badalan min subhanallah maimakon mutane su dinga cewa subhanallah su dinga cewa subhanahu shi din ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya daukaka ya kuma girmama gabarin abinda wayannan kafirai suke faɗa kuma ɗaukaka mai girma kama ƙala fir'aun kamar yadda fir'aun ya ce ana rabbukumul a'ala an gane ana rabbukumul a'ala a antum ashaddu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها duk wa'annan aikin Allah ne to kai da kake da awar Allah ta ka ce ana rabbukum la ala ina naka na fata an gane wa qala ma alimtu lakum min ilahin ghayri yace ban san kuna da wani ubangijin bauta ba bayan ni wannan da awa ce fir'auna yi suratul qasas aya ta 38 kama haka Allahu zalika an kama inda Allah ya hakaito irin wa'annan maganganu daga fir'auna wa kama shabaha haula'i فرعون في دعواه فقد شابههم أيضا أحد الدواجيت هذا العصر حيث قال عن نفسه مالك وكما شابه هؤلاء الدكتور سهيمي كتا كمان يند وإنن سكي كما دا فرعون في دعواه أشكين دعواسا تو فقد شابههم أيضا أحد الدواجيت هذا الدواجيت هذا العصر ɗaya daga cikin ɗagutan wannan zamanin shi ma ya yi kamanceceniya da su haifu ya ƙulu an nafsi inda yake faɗa shi ma yake gaya wa kansa ƙadin hassani bil ilmi wata shirifi in ƙultu kun ya kun bila ta suwefi lakin na nita hastuhu wakila ta'adduban waktara ni khalila a koma cikin kashful asrar li ibrahim inyas da kuma taqdimul ashkas a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da biyar ka duba wanda dr muhammad ahmad lauh ya ainihin wato ya rubuta yake ta kada khassani bil ilmi wat taswifi haka shi ma inyas ya ce kada khassani bil ilmi wat taswifi hakika ubangiji na ya keɓance ni bil ilmi da ilimi wata shirifi da wata daraja da wata ɗaukaka in ƙultu kun nima in na ce abu kasance ya kun yana kasancewa me kenan wannan hato ya ce kada hassani bil ilmi akwai wani ilimi da ni kaɗai Allah ya keɓanta ya bani shi wata shirifi akwai wata daraja da nake da ita shi yasa in kuntu qultu in qultu kun inda zan ce kun yakun abinda na cewa kun din yakun zai kasance bila taswifi kuma ba tare da ah, taswifi ba ma'ana ba tare da jinkiri ba kamar yadda inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yace to shi ma in ya ga dama in ya cewa abu kun zai kasance ne kawai lakinna nittakhastuhu wakilan ta'adduban sai dai kawai na riki wannan a matsayin wakil wai yayi haka ne bai ce bai- bai- bai- baya cewa abu kun fayakun din ta'adduban wai saboda ladabi yana dan karantawa Allah ne yana dan yi wa ladabi a bai Allah ya ce kun fa yakun ni ma in ce dan haka dan ladabi shine shine ni ba na cewa kun fa yakun wa ikhtara ni khalila amma dai ya zabe ni a matsayin badadi to irin wannan kwakyariya ga ta nan sai an karanta sai a ce wai ba daidai ka karanta ba kai ba ka gane yaran su to su kuma masu yaran sun kifsu fito su yi bayanin me ake nufi da yaran ina fata an gane wa khulasatul amr dunkulallen al'amari ko dunkulallen saƙo dai a nan an na hazihi da'awa da'awa batilatun irin wannan da'awoyi da'awoyi ne na ƙarya bi badahatil aqulis salima ga dukkan waɗanda suke da wayayyen kuma lafiyayyen hankali wal fitr da kuma wanda suke da lafiyayya kuma wayayyar fitira al mustaqima wanda suke miƙaƙiya duk wanda yake da hankali salimi ya san wannan da'awoyin ƙarya ne duk wanda yake da fidira mustaqima ya san wannan duk da awoyi ne na ƙarya subhanallah wa ka'annan nazima kai ka ce shi wa ka'annan nazima kamar annazim imamul qahtani inda ma zakara hadha tahaddi a daidai lokacin da ya ambaci wannan kalubale lam ya'lam kamar shi a wannan lokacin nasa bai san bi anna hunaka man yaqulu zalika bai ma san a wannan lokacin akwai mai fadin min gulatil mutasawwifa daga masu wuce iyaka a su wato da- da- da- daga cikin sufaye bai san akwai mai fadin haka ba ma shi an gane ko shi wannan baitukan da Imam al ya kawo bai ma san cewa akwai wanda yake fadin irin wayannan din ba ba fa inna ibn arabi wa man salaka sabilahu domin ga ibn al-arabi da wanda suka shiga matafiya irin ta ibn al-arabi min a'immatid dalala daga shugabannin bata wa atbai iblis da almajiran shaiɗan min ashabi wahdatul wujud daga ma'abota bin aqidan nan ta wahdatul wujud wal ittihadiyya da masu kowa Allah ne yan komai Allah yan faira kenan ko kowa Allah ne كابن الفارض كمان ابن الفارض والحلاج ده حلاج وابن السبعين ده ابن السبعين والفرابي ده الفرابي wabin sina da ibn sina wannan da za ga ana koyar da mutane ma tarihin su ana ganin kamar sun yi wani abun bajinta ana a islamic studies a in ka je ss3 ana koya maka duk da dan dan cancan da syllabus za ga ana koya maka tarihin wayannan su su al al al, al ghazali su al abinan abinan ibn sina kai irin ire-iren wayannan fal wato wayanda suke philosophers an gane ko yawa duk za ga suna da irin wannan suna dauke da irin wannan aqidu irin wayannan a- ibn al-farid al-hallaj ibn sab'in al-farabi da ibn sina ko wanda ina ganin bambanta ba cikin su mai yiwa ko darasi na gaba za mu dan tsunto wasu yan abubuwa a kansu da tarihin su a takaice za ga a cikin su akwai wanda ma aka aka yi layya da shi ranar sallah aka yanka shi saboda muguwar aqidarsa an gane ko wa man nahaja nahajahum da duk wanda yake shiga da duk wanda ya shiga matafiya irin tasu kulluhum yad'una hadhihi da'awa dukkanin wayannan suna irin wannan da'awar wa ruwiya aidan an ruwaito har wa yau an abi yazid al-bastami daga wani sufi da ake kira abu yazid al-bastami an gane ko yawa kun tuna abu yazid al-bastami ko wa gairihi da waninsa min zu'ama'i dawa'iful munharifa daga shugabannin kungiyoyi karkatattu fa innahum yaz'umuna suna riya cewa annahum yasiluna su fa suna iya kaiwa ila darajatin suna kaiwa wata daraja wani matsayi wani mataki ya buluguna fiha darajatar rabbi da suna iya kaiwa mataki da darajar Ubangiji subhanahu wata'ala haithu yamtazijuna inda suke cakudewa da Allah wa yattahiduna ma Allah su zama abu ɗaya su dunkule guri ɗaya su zama abu ɗaya da Allah kana ganin sama shi Allah ne an gane ko kamar yadda zaka je na ma fi jubbaci illallah ce wannan riga ta ba kowa a cikin ta sai Allah waye Allah kaga shi ma Allah ne kenan an gano ku irin su abu yazid al-bastami suna ganin suna riya cewa suna sun kai wani mataki da wata daraja da wata manƙaba da ya bulugu na fiha darajatar rabbi da suna kaiwa matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala haifu yamtazijuna inda suke gaurayewa su cakuɗe su mulmule wa yattahiduna ma'allahi su zama abu guda tare da Allah ta'ala Allahu amma yaz'umu ha'ula'i adh-dhalimi- zalimuna al-mulhiduna 'uluwan kabira ya ce Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka gabarin abin da waɗannan azzalimai mulhidai suke riyawa uluwan kabira bal qad qala qa'ilun wani ma daga cikin su yana cewa subhani subhani ma a azama sha'ani kaji ko kai subhani subhani ma a azama sha'ani kai kana cewa subhanallah subhanallah ko to shi ya tashi kawai shi kansa yana subhani subhani ma a azama sha'ani yanzu wannan da'awar mai ce ce da'awar allantaka ce da'awar allantaka ce mutum ya ce wa kansa subhani subhani ma a azama sha'ani ka duba fa ka duba irin yadda an bar an wuce tunaninka fa an riga an keta an shiga hurumin Allah ba tuntuni kuma akwai masu irin wannan da'awar akwai masu wannan aƙidar kuma daidai suke eh haka suke gani akan daidai suke kai ne ma mahajubi baka ganewa wa madda'a ahadun hadhihi da'awa kuma ba a samu wani ɗaya da ya taɓa irin wannan da'awoyin ba illa ba a bilwabali face ƙarshen rayuwarsa sai ya zama masa sai ya dawo da bala'i wal khizlani da taɓewa wal khusran al mubin da kuma hasara wadda take a fili wa rahimallahu shaykh hafiz al hakami muna da lokaci wa rahimallahu shaykh hafiz al hakami inda ma yaqul yace Allah ya ji kan hafizul hakami da yake cewa ولا تطيع قول ذي زيغ يزخرف من كل مبتدع في الدين متهم حيران ضل عن الحق المبين فلا ينفك منحرفا مؤوج لم يقم ikita wala tu tsaye kaula zi zayin kar fa ya zamanto maganar kowane karkatacce bi kake kar ya zamanto musamman a irin wannan lokacin da muke rayuwa wallahi sai mutum ya san a ina yake tsotso addinin sa a ina yake samu ke samun fahimta ta addini saboda al'amura sun fara cakudewa an fara ya mutsa takardu al'amura sun fara zama sai inna lillahi mutane musamman social media da wasu aƙidun da wasu kiraye-kirayen da wasu da'awoyin ma ba a san su ba in kana faɗa ma sai a ɗauka ƙarya kake kawai shari kake wa mutane na fata an gane amma yanzu kaga social media ta fito halin kowa duk an gani abinda in ka faɗa sai a ƙaryata yanzu gashi nan mutum shi ya fito kuma da awarsa kenan kuma yana fitowa ya postin ya samu da sauransu wala tu ɗaya ƙaula zai zai gini kakar ka yadda ka bi maganar dukkan wani karkatacce yu zakarifu saboda ya iya ƙawata zance ya iya salon zance ya iya zaƙulo zance ba aya ba hadisi babu ilimi kawai sai falsafa in ya kawo aya ba zai fassara ta yadda magabata suka fassara ta ba in ya kawo hadisi ba zai fassara hadisin yadda in ka koma cikin littafin magabata za ga haka suka fassara shi ba aya ta yi gabas shi kuma ya fassara ta yi yamma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gabas shi kuma ya yi yamma ko ya ɗauko hadisin da malamai sun daɗe sama da shekara dubu da bi ta kan hadisin cewa ba ingantacce bane ya zo ya gina mutane a kai kuma ya ta faɗa a kai kuma duk wanda ya ce ba haka bane ya ce baya son annabi a san yanzu jaka tsaba hankar da za a rataya wa mutum gina sai a ce baya son manzan Allah min kulli mubtadi'in daga dukkan wani dan bid'a fi dini a cikin addini muttahami wanda ake tuhuma sa addini hayrana wanda yake dimautacce dalla anil haqqil mubin wanda ya bace daga gaskiya mabayyaniya falayan fakku munharifan baya gushewa da zama karkatacce mu'wajja wanda ya lankwashe lam ya kumi baya taba mikewa saboda ya riga ya karkace fa iza alima ahadun lokaci ya cika abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah maɗaukakin sarki ya jikan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu maza da mata marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah